أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن صحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القرب المختوم وبرزخ المحمدية وقرب الأقطاب الشك السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس والذي كتاب خاشم الإلباسي الشك السيد إبراهيم إنياسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء الآملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى يتي فإن خبتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون آه Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa da gwanan cewarsa cikin al'amura yana magana akan mu'amala tsakanin mace da miji da zamantakewa tsakanin mata da mazajensu da abin da ya shafi sakin aure da abin da ya shafi ila'i da abin da ya shafi ainihin hul'i duk shine ake ta magana akai ko to kuma cikin ganin dama Allah kuma sai aka sake yanzu kuma sai aka koma ana magana akan sallah mecece hikimar da ke cikin wannan wato hikimar da ke cikin wannan shine in ka lura da abin da aka ɗauko magana a kai wato wani abu ne wanda ake magana a kan shi wanda ke mai taɓa zuciya mai taɓa zuciya ma'ana abin da ya shafi rigingimu na zamantakewa na yau da kullum tsakanin ma'aurata ai wani abu ne wanda yake mai taɓa zuciya kuma mai sanya damuwa to saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala sai sai kuturna magana ma'ana sai ya zo da magana sallah a bayan wannan kai tsaye don ne don hikimar a nuna maka cewa to duk inda damuwa ta kai damuwa to kamai da ita wajen Allah subhanahu wataala musamman wajen abin da ya shafi sha'anin sallah isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk a lokacin da wani abu ya dame shi yakan maza sai ya tashi ya alula sai ya shiga sallah sai damuwa ta tafi saboda wannan sallah din to shine hikimar da ana cikin magana akan abin da ya shafi zamantakewa na iyali sai aka saki sai aka koma kuma maganar sallah to jiya mun yi magana ko mun fara magana akan salloli guda biyar sannan kuma da salatul wusta inda muke ta magana akan muka fara magana akan wata sallah ce salatul wusta ko to kafin a shiga wannan sai Allah ya shigo da magana kafin malam ya mana bayani akan maganan wacce ce salatul wusta kuma ya gaya mana menene zabin sa to kuma sai a sai ga wannan ayoyi na gaba sun shigo a wanda Allah subhanahu wataala yake mana magana akan sallar tsoro to amma ba a faɗaɗa magana akan sallar tsoro anan ba an fi faɗaɗa magana a cikin suratun nisa'i a nan ne Allah ya bayani dalla-dalla akan abin da ya shafi sallar tsoro a nan da ya an ɗan yi ɗan magana ne wanda yake ba mai yawa ba sai Allah ce fa'in khiftum ya kuma abota ya ku musulmi bayan Allah masu yin sallah idan kuka ji tsoro min aduwin daga wani maƙiyi da zai faɗa muku kuna cikin wani hali na tsoro ba sai a yaƙi ba sallar tsoro ba sai a yaƙi ba yasa ake ce mata kawai salatul khawfi sallar tsoro to idan kuka fada cikin wani tsoro min aduwin na daga wani maki da zai iya fada muku ausainin koma koma ruwa ne ko ruwa ne yazo ya cika ainihin garin ku kuka rasa ya za ku yi au subu'in ko kuke jin tsoron zakoki ko da zakoki kuke jin tsoro to ga yanda za ku yi sallah Allah ya ce to fare jalan fasallu rijalan to ku yi sallar kuna masu tafiya a kafa ku yi sallar a tsaye jam'u rajilin shine rijalan jam'u rajilin ai mushatan ku yi sallar kuna tafiya da ruku'u da sujada idan ku rika yin nuni kawai yawa Allahumma kuma gabas kuka kalla yamma kuka kalla kudu kuka kalla arewa kuka kalla kai in a fagen yaki ne ma kana kai sara ana kawo maka sara kai kana kana sallah a haka saboda muhimmancin da sallah take da shi auru kubana ko a haye akan dabbobi misali akan raƙumi ko akan doki ko akan alfadari ku yi sallar a haka jam'u rakibi shine jam'i na mahayi hazihi salatul khawfi wannan ita ce sallar tsoro ya juzu lil khaif ya halatta ga mai jin tsoro an yi salliya rakiban yi sallah akan abin hawan shi aw yi salliya mashiyan ko yi sallah a tafiye wai ta kallamu kai har ma ya rika yin magana a wajen sallah wane koro ga sunan ga makiyan nan sun yi wannan haka yana gaban faɗa ka ce Allahu akbar ya ci gaba a haka a haka dai har a idar da sallah saboda mahimmancin da sallah take da shi sai Allah ya ce to fa iza amintum idan kuka samu nutsuwa kuka aminta min al-khawf daga cikin tsoro din fazkurullaha to ku yi sallah shine ma'ana fazkurullaha din anan ma'ana sallu to ku da ku yi sallah kama allamakum kamar yadda Allah ya sanar da ku malam takunu ta'lamuna abinda ba ku sani ba qablu kafin zuwan musulunci a qabla ta'limihi kafin Allah ya sanar da ku min fara'idiha wa huquqiha sai ku zo ku yi sallah wanda take cike da farillu kuma ku ba da haƙoƙin sallah din to shau zai koma yi mana magana jiya mun fara magana akan salatul wusta to zai sake mana magana wai wacce sallah ce wannan sallar wusta din sai ce as-salatul wusta sallan nan wadda take mafificiya hiya afdalu salawat al-khams to ita ce tafi dukkan sallolin nan guda biyar salloli guda biyar a cikin su akwai salatul wusta to kuma duk ta fi su to menene hikimar da aka boye ta shi ce ukhfiyat lituhafazu ala jami'is salawat al-khams Allah ya boye sallar wusta ne a cikin waɗannan salloli guda biyar dan bayi su kiyaye akan dukkanin salloli biyar din idan aka boye zaka ta tunanin to ko wannan ce salatul wusta ko wannan ce salatul wusta ko wannan ce saboda haka sai Allah ya boye ta a cikin salloli dan a kiyaye salloli guda biyar din gabaki daya kama ukhsiyat lailatul qadari fi hadha ash-shahr al-mubarak kamar yadda Allah ya boye daren lailatul qadari a wannan watan mai albarka da a ce Allah ya sanar da mutane lailatul qadari da duk wanda ya gama a shan kawai sai ya je ya kwance shi kawai ba zai sake farka ba sai an kira a salatu ko kuma sai lokacin da zai tashi ya sauro sai Allah ya ɓoye daren lailatul qadari a cikin dararen don me litahayu lituhuyu jami'an layali ramadana don ku raya dukkanin watan azumin kwanakin watan azumi sai Allah ya ɓoye watan ainihin daren lailatul qadari don ku raya dararen azumi ga baki daya wa kama akhfa shakhsan waliya kamar yadda Allah ya ɓoye waliyi a cikin al'ummarsa wani bawan Allah ‘ya'yan shi ma ba su san shi waliyi ba ne, Allah ya ɓoye waliyai wasu daga cikin waliyai kamar yadda Allah yana bayyana da wasu su zamanto sanannu, wasu waliyai sanannu ne amma kuma Allah ya kan ɓoye wani waliyi. Mene da hikimar haka? Bainal ashkasi Allah ya ɓoye waliyi a cikin waliyai don me litahtarimu jami'al muslimina don kurka girmama dukkan musulmi. yawa ka girmama wancan ka girmama wancan ka girmama wancan baka sani ba cikin girmamawa wannan kila wanda kake girmamawa waliyin ne don idan Allah ya bari haka sai aka ce to wane waliyi ne to kila ya zama to mutane iya waliyin za su girmama wanda ba waliyin ba a wulakanta sai Allah ya boye waliyi a cikin mutane don ne don a girmama dukkanin mutane kama wa kama ukhfiyat sa'atul ijabati yawmal jumu'ati yawmal jumu'ati kamar yadda Allah ya boye akwai wata sa'a guda wanda annabi ya fade ta yace akwai wata sa'a daya a ranar juma'a ba za annabi ya ce bawa ba zai dace a wannan lokacin ya nema Allah sallah ba face Allah subhanahu wataala ya bashi duk abin da yake nema kuma ya tseratar da shi daga abin da yake tsoro to an yi maganganu akan wata sa'a ce ina jin maganganun malamai sun kai guda arba'in wannan ya ce lokaci kaza ne wannan ya ce lokaci kaza ne wannan ya ce lokaci kaza ne to a nan ne amma abin da malamai suka fi tabbatarwa akan wannan sa'a sun ce daga bayan la'asar ne zuwa faduwar rana to wannan ne yasa su yan tijaniya sai ba su yadda wannan lokacin ya kubce musu haka kawai ba sai suka yadda su rika raya shi daga wannan lokacin ya zama to lokacin ya zo ya same su suna cikin ambaton Allah to shine wa kama ukhfiya al-ismul a'zamu fil asma'i kamar da aka boye suna mafi daukaka ismul a'zam sai aka boye shi a cikin sunaye ba za ka iya gane wani suna ne ismul a'zam ba dan dukkanin sunayen na Allah ka ambace su gaba daya wannan shine hikima wa kama ukhtiyat al-ibadatu al-maqbulatu fi jami'il ibadati li yakuna al-abdu harisan ala kulli khairin haka nan aka boye maka wato ibada ɗaya cikin ibadun kan Allah ya karba da ita zaka iya tsira a wajen Allah to amma ta ka boye maka wace ce aka karba wace ce za a karba din dan me da dukkanin ayyukan alkhairi ka rike yi kai ne sallan nafila da daddare kai ne azumin tadawi'i kai ne istighfari salatan annabi la ilaha illallah baka san wanne ne Allah zai karba ba to wannan shine um warada to hadisi ya zo koko ya gangaro cewa annaha salatul wusta din nan warada zantukan malamai ya gangaro annaha cewa salatul wusta din nan salatul subhi ita ce sallah asuba haza qaulu malikin wannan shine fadin imamu malik a zakarahu albaji fil muntaqa sharhi muwatta malik imamu albaji ya ambaci wannan magana a cikin almuntaqa sharhi da yayi littafin muwatta na imamu malik inda sharhi hadisi Aisha ta radiyallahu anha loka inda zai sharhin hadisin na na Aisha yarda Allah ya tabbata a gare ta tace a fadin Allah da yace hafizu ala salawati was salatil wusta sai Aisha ana ta kira'a sai ta ce was salatil asri wa qumu lillahi qanitina ita a kira'ar Aisha a daidai nan wajen ai duk sauran alqurani babu ko duk sauran mushaf na alqurani babu to ita a kira'ar Aisha idan ka zo nan in ta ce hafizu ala salawati wassalatul wusta ta ce wassalatul asri sannan sai ta ce wa qumu lillahi qanitina bayan ta faɗa haka kuma qalat sai ta ce qalat aishatu sai da aisha ta ce sami'tu hamir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanda kuka ji dinnan haka naji wannan qira'a daga bakin manzon Allah qala fi sharhi to sai shi malam sai ya faɗa a sharhin hadisin da yake yi sai yake cewa wa zahaba malikun imamu malik ya tafi wa shafi'iyu da imamu shafi'i wa aksaru ahlul madinati da yawan malaman madina da yawa daga cikin malaman madina ila annaha as-salat ila an ila anna salatal wusta salatu subi cewa sallar wusta din nan sallar asuba ne wannan shine zabin imamu malik shine zabin imamu shafi'i kuma shine zabin mafiya yawa daga malaman madina wannan aka shi wannan malami ya faɗa a cikin ainihin sharhin da ya mawa ainihin muwatta malik wanda ya yi wannan magana ne a ƙarƙashin sharhi na hadisi na 288 to wannan magana kenan me yasa aka ce sallah asuba ce salatul usada lisiqiliha ala nufusi saboda nauyin da suke da shi a rai ba kowa ne Allah ya azurta shi da iya tashi ya je yayi ba ko ba ka ba to shi sa ake ce mata ita ce salatul wusta sannan kuma wato da sallar asba da sallar la'asar suna da wata khususiya wanda duk sauran sallolin ba su da shi sallar asba a lokacin sallar asba mala'ikun da suka yi aiki na dare Allah yana da mala'ikun da suke dutin dare da masu yin dutin rana to mala'ikun da suka yi dutin dare daidai sallar asuba to mala'ikun da suka yi duti da za su yi dutin rana a daidai sallar asuba suke sakowa su samu waɗanda ke yin dutin dare a daidai wannan lokacin suke sakowa to su kuma masu yin dutin dare idan waɗanda suka yi dutin rana su kuma masu yin dutin dare suna sakowa ne su samu ma waɗanda suka yi dutin rana su kuma daidai sallar la'asar to shi sa waɗanda sallolin suke da wani irin muhimmanci na an ji wannan maganan wakila wani kauna aka ce a a inna ha salatul asri sallar la'asar ce salatul wusta kuma wannan maganar gaskiya kusan ita ce abinda malamai kusan ita ce wadda tafi tabbata kamar yadda shau ita ma shi zai zaba dalili ga dalili kamar haka shau sai ce wa huwa aqwal aqwali wannan zantar shi yafi dukkan wasu zantattuka karfi mai yasa dalili shine qala ibn kasirin al-allama ibn kasir ya faɗa a tafsirinsa wakila ce inna salatul asri وإتتي صلى العصر إتى صلاة الوسطى دينا وقال الترمذي والبغوي رحمهم الله إمام الترمذي ده إمام البغوي سن فراجن الله يتبتع أغريس وهو قول أكثر علماء علماء الصحابة wannan maganar cewa sallar la'asar ita ce salatul wusuda shine zancen manyan malamai daga cikin sahabban manzon Allah wa gairihim da wasunsu wa qala al-qadi al-mawardi al-qali al-mawardi wani babban malami ne cikin malaman mazhabin imam al-malik imam malik ko dai imam malik ko imam shafi'i na dai manta mazhabin da mazhabin da yake yake cewa huwa qawlu jamhuri huwa qawlu jamhuri tabi'ina wannan maganar cewa sallar la'asar ce sallar wusda shine zancen mafi yawa daga cikin tabi'ai wa qala al-hafiz abu amrin bin abdul bar al-hafiz abu abu am abu amrin bin abdul bar ya faɗa shi kuma wannan babban malami ne daga cikin malaman mazhabin imamu malik yana da sharhi na ima na muwadda na imamu malik akalla ina jin ban manta ba zai kai wajen mujalladi 30 sunan shi at-tamhid sauraka shi ba maliki ne ga abin da yake cewa huwa qawlu aksari ahli al-asri wannan maganar cewa la'asar ce sallar wusuɗa to gaskiya shine zancen mafi yawa daga malaman hadisi wa qala abu muhammad bin atiya fi tafsirihi abu muhammad ibn atiya shi ma ya faɗa a tafsirin sa yace huwa qawlu jamhurin nasi wannan ita ce zancen mafi yawa daga cikin mutane kawai wa qala al-hafiz abu muhammad abdul mumin bin khalaf ad-dumyadi al-hafiz hafiz ad-dumyadi ya faɗa hafizu dumyadi wani babban malamin hadisi ne da aka yi shi yana da wani littafi wani dan dumadimi mai suna almatjarur rabiu shi littafin kawai ya tattara su ne ladan ayyuka akalla littafin zai kai shafi 700 da wani abu kawai ladan ayyuka ya tattara a cikin littafin to ga ga abin da yake cewa shi littafi ma musamman yayi akan wata sallah ce salatul wusta a fi kitabi a littafin shi al-musamma wanda ake ce mai bi khashfil gida fi tabyin salatul wusta yace wa kan nassa fihi ya faɗa ya nassanta a ciki an ha al'asru sallar la'asar ita ce salatul wusta wa hakahu an umara ya ciro wannan magana daga sayyidina umar bin khattab sahabin annabi ya ciro shi daga umar wa ali ya ciro wannan magana daga imamu ali dan abi talib wa ibn mas'ud haka ra'ayin ibn mas'ud yake wa abi ayyuba da abu ayyuba al-ansari mai masaukin manzon Allah a Madina shi ma akan haka ya tafi wa abdullahi bin amrin haka nan abdullahi dan amru akan haka ya tafi wa samurata bin jundubi da samurata dan jundubi shi ma ya ce salatul wusta sallar la'asar ce wa abi huraira ta imam abu huraira shi ma ya tafi akan cewa salatul wusta sallar la'asar ce wa abi sa'idin da abu sa'idin al-khudri ya tafi cewa salatul wusta sallar la'asar ce wa hafsata da hafsa matar annabi ta tafi cewa salatul wusta sallar la'asar ce wa ummu habiba ummu habiba matar annabi ita ma ta ce sallar wasuda sallar la'asar ce wa ummu salama ummu salama matar annabi ita ma ta ce salatul wasuda sallar la'asar ce wa an bin umara abdullahi bin umar shi ma ya ce sallar la'asar ce wa ibn abbas ibn abbas ya ce sallar la'asar ce wa aisha ta nana aisha ta ce sallar la'asar ce ala sahihi anhu wannan shine magana da ta inganta daga sahabban manzo Allah to za mu jima daga bakin manzon Allah din ibnu kasir wannan magana ta zo a cikin ibnu kasir haka ya kawo ta sai shehu ya ce to wa huwa akawal akwal cewa sallar la'asar ce shine zancen da yafi karfi liwurudil ahadith dallati ala zalika saboda hadisan da suka zo masu shirarwa a bisa haka yawmal khandaki ranan haƙon gwalalo ranan da kafirai suka yi ma musulmi taron dangi suka zo za su tumbuke musulunci gabaki ɗaya kowa ma ya huta Salman al-Farisi sai ba da shawara cewa to mu a Farisa da shi Salman al-Farisi ba balarabe bane ba Farisi ne mutumin wajejen Iran ne mutumin wajejen Iran ne sai ba da shawara to mu a garin mu idan an zo irin wannan yaki muka ga kaman za a yi nasara akan mu kafin mayaka su zo mukan haka katon rami ne in muka yi katon rami sai mu zagaye garin da wannan katon ramin idan muka kewaye duk irin in garman doki komi iya tsalla shi ba zai iya tsalla karamin ba to he mu zo he mu zo mu tattare daga nan cikin garin mu duk wanda ya fado kafin ya fado cikin ramin mu kuma mu bi shi da kibau saboda haka sai ba da shawara cewa cewa a zo a wannan a wannan ramin to shikenan lamma sallar rasul sallallahu alaihi wasallama az-zuhuru ko az-zuhura lamma sallar rasul sallallahu alaihi wasallam az-zuhura lokacin da annabi ya sallaci sallah a zahar in shagalu sai suka shagalta fi muwajahatul kuffar cikin fuskantar kafirai hatta gharubati shamsu har rana ta fadi annabi yayi asuba da ma kafin a fara hakan to suka yi azhar sai suka shagalta da fuskantar kafirai har rana ta fadi baki sallallahu asar ba fa qala rasul sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace mala Allahu quburahum wa biyutahum nara waɗannan kafiran Allah ya cika kaburburansu da gidajensu da wuta Allah ya cika kaburburansu da gidajensu da wuta shagaluna anis salatul wusta sun shagaltar da mu gabarin yin sallar wusta wata sallah ce la'asar sai shi ya ce to wal fa'itatu hiya salatul asari ai sallar da ta kubce musu a wannan lokacin sallar la'asar ne hadisun sahihun shi hadisi ne ingantacce wa huwa nasu wannan hadisin ya zama nasi anna salatal asri anna salatal asri sallah la'asar hiya salatul wusta ita ce salatul wusta wannan ne yasa shehu tijani radiyallahu anhu yana da kuɗi sosai shehu tijani ba talaka bane ba wata rana masu mai fatauci sai aka tsare su a hanya sai aka kwace musu raƙuma akalla raƙuma shehu tijani da aka kwace a wannan tsarewa da aka yi musu sun kai guda ɗari uku raƙuma ɗari uku raƙumi fa zai iya yi miliyan ɗaya to wajen guda ɗari uku aka kwace ma shauti aka kwace ma wa almajiran shauti jani nashi ne kuma ana zuwa da aka ce mai ai yan fashi sun tsare mu raƙuman nan gaba ɗaya sun kwace sai ce to alhamdulillah mun gode ma Allah da ba sallar la'asar ce ta wuce mu a cikin jam'i ba shikenan shikenan iya abin da ya fara wanne mutum Allah shi ƙara musu yadda ya ƙara mana soyayyarsu. To wannan ita ce salatul wusta. Na'am.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إكراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الهول غير إخراج فإن خرجنا فإن خرجنا فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والذين يتوفون منكم وأن سك متدقتكم يموتون وأن سك متو ويذرون يتركون سكبر أزواجا ما تيكون falyusu wasiyatan to su yi wasiya yin wasiya li azwajihim ga matayensu wa yutunahum su ba su mata'an abinda za su yi amfani da shi ma ya tamatta'ana bihi abinda za su ji daɗi da shi minan nafaqati na daga abinci wal kiswati da kuma tufafi ilal ila itimamil hauli har zuwa cika shekara guda min mautihim na daga mutuwarsu alwajibi alaihinna tarabbusuhu wannan shekara gudan da ya zama wajibi akan su sai sun zauna shekara guda ghaira ikhrajin ba tare da fitarwa ba ghaira mukhrajatin ba tare da fitarwa ba min maskanihin daga dakunan su hadha huwa al-asl wannan shine asali a da shine asali kanat al-mar'atu da mace ta kasance ta'ataddu tana yin idda ne haulan kamilan shekara guda idan mijinta ya mutu da shekara guda ne cir wa nasakhata al-ayatul mutaqaddimatu ayat da muka karanta jiya wanda ta magana za a yi wata hudu da kwana goma aka muka karanta a jiya ko to sai ta shafe wannan aya sai ayar da muka karanta jiya ta shafe ta fa in kharajna bi anfusina in ba suka fitar da kansu ba ku kuka fitar da su ba su suka fitar da kansu fala junaha alaikum to babu laifi akan ku ya auliya almayyit ya ku dangin wanda aka yi ma mutuwa ba ku da laifi fi ma fa'alna cikin abin da suka aikata fi an fusuhinna a kansu min marufin na daga abubuwa sanannu shar'an bisa shari'a kan tazini kamar yin ado wa tarkin ihdari da barin ainihin sa tsummo kara na na takaba wa kad in nafakati da yankewar ba su abinci saboda sun fita sun bar takunan da kuka ce su zauna wallahu Allah azizu shine mabuwayi fi mulki a mulkin sa hakimun kuma Allah shine mai hikima fi sun'ihi cikin aikin shi an ce a falyusu wasiyatan ko to wal wasiyatul mazkuratu wasiyar da aka yi cewa aka ambata a baya to ita ma mansukhatun an shafe ta bi ayatul mirasi da ayar gado ayar gado ta shafe maganar wasiya wata rabbusul hauli zama shekara guda kuma bi ayati arba'ata ashhurin wa ashara ayar da tace a zauna wata hudu da kwana goma ta shafe ta as-sabiqa wadda ta gabata al-mutaakhira fi nuzuli wadda kuma ita ce ta sauka bayan wannan ta sauka amma wajen jerawa an ji annabi sai da ya karanta waccan sannan ya karanta wannan wasu kuna inda za ta zauna mace sabitatul laha inda shafi'i ya tabbata gare ta a mazhabin imamu shafi'i in aka mutu aka barta mazhabin imamu shafi'i idan aka mutu aka bar mata to ainihin a bata inda za ta zauna har ta gama idda amma a mazhabin imamu malik idan gidan na mamacin ne to a barta ta gama iddan a gidan a mazhabin imamu malik ko kuma ya biya kudin haya ya biya kudin hayan gidan bayan mana akwai ragowar kudin shi da na haya da ya biya kafin ya mutu amma idan ba gidan shi ba ne kuma kudin hayan ya cika to lallai ne ta biya a aljihun ta ko ta tashi ta koma gidansu an fahimta ta biya a aljihun ta ko ta tashi ta koma gidansu saboda ba za a ce misali a ɗiba a dukiyar gado a ce a biya ba dukiyar gado ai ba nata bane ita kadai ko ba ka ba ba nata bane ita kadai idan idan yana da ƴaƴa ita nata ma bai fi ɗaya cikin takwas ba ɗaya cikin takwas ne nata in yana da ƴaƴa in ba shi da ƴaƴa ne take da ɗaya cikin a hudu to saboda haka yanzu ya rasu gidan nan haya ya ɗauka koko gidan shi ne to ta zauna har ta gama idda koko a'a gidan nan na haya ne ya biya kuɗin to ta zauna har ta gama idda amma idan ba na shi bane ba kuɗin hayan sun ƙare to ta biya ko kuma ta tashi ta koma gidansu wannan shine abin da yake akwai Allah ya dace din
وللمطلقات متاع بالمعروف حق حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون Uh, walil mu'allaqati mata'un akwai abin ab, jin daɗi akwai jiyarwa daɗi da za a bayar ga matekun da aka sake su kar ku manta jiya mun yi wannan magana yu'dinahu wanda za a ba da shi gare su bil ma'rufi da kyautatawa da qadar al imkani gwargwadon gwargwadon iko gwargwadon ikon mijin haqqan wannan haƙƙi ne alal muttaqina ga masu tsoron Allah to me hikimar da Allah ya maimaita shi bayan a bayan mun faɗa sai mufassir ya ce mana Allahu karrarahu Allah ya maimaita shi ne liya ummal mam su sata aidan dan ya game har wacce aka kwanta da ita ajiye in ba manta ba mun yi magana akan wanda ba a kwanta da ita bane to Allah ya sake maimaita ne dan a nuna maka to ko da wanda aka kwanta da ita ne kun ma dade da ita kuka zo kuka rabu to dauki wani abu na ihsani kai mata a lokacin da imamu imamu aka kashe imamu aliyu karram Allah wajahu huwa radiyallahu anhu an yi mawa ɗansa imamu alhassan mubaya'a haka ne an yi mai mubaya'a sai da ya zauna wata kusan shida a kan gadon khalifanci bayan kashe imamu ali turan da aka aka nada shi halifan ya shiga gida sai matar take cewa ina taya kamar nan zama halifa tana faɗin haka sai ce a to wannan yana nuna kina taya kina murna da kashe imamu ali kenan sun haka ki na sake ki to bayan da ya sake ta na jin abin da ya bata ko dinare dubu ne bayan ya bata dinare dubu ne take take cewa mata'un qalilun min habibin mufaraki wannan abu ne dan kadan akan masoyi da na rabu da shi to ana yin wannan ya zauna wata shida to sai kuma bayan wata shidan sai aka samu sulhu tsakanin bangaren shida bangaren su muawiya sai ya sauka daga magana halifanci din sai ya mika gamar abin zuwa ga muawiya gaba daya tarihohin nan dai da muke marasa daɗin nan na na duk shekara shekara din nan to haka dai suka yi ta fuskanta duk da hakan ma dai bai bari an bar shi ya rayu lami lafiya ba shi kanshi sai da aka samu aka zaga ta wani bangare aka bashi guba ya ci ya mutu ba sallallahu alaihi wasallam masu masu sallah ne ke iya ba jikan annabi guba ya ci ya mutu dan ya bar musu duniya su ci su more to to menene menene sun bashi ne dan neman yadda Allah ba su bashi dan neman yadda Allah ba shi yasa duk in mutum bai gyara zuciyarsa ba duniya za ta iya kai shi ta baro sun tabbatar da ba abin da ke karkashin wannan in ba tabewa ba amma dai ba komai in sun ci duniya yadda suke so to sun ba da guban an ci sun zo sun kashe imamu Husaini sun samu duniyar sun ci sun yi abin da duk suke so su yi yau rabansu da duniya sun fi shekara dubu iyakar ɗan abin da suka ci shikenan yau rabansu da duniya wajen shekara dubu Allah ya gyara mana zukatanmu na kamar bai ba su zauna ban ba don karatu ya tabbatarwa kaman ba su zauna ba to shine sai aka ce to wa dalilin maimaita wannan ayan izil ayatu sabiqa fi ghairiha ayat da ta gabata cewa a baya da dan wani abu na kyautatawa ga macen an sake ta an yi magana ne akan wadda ba a riga an shafe ta ba to wannan ku ta game da wadda aka shafa din kazalika kaman yanda ka ji din nan kama yubayyinu lakum ma zukira kamar yadda Allah yake bayyana muku abin da muka ambata anan yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyin shi la'allakum ta'qiluna dan ku samu hankalta ta tadabbaruna dan ku yi lura a cikin ayoyin Allah
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم ترى شن baka gani bane ya kai mai ji mai saurare istifhamu ta'ajjubin wannan tambayar ba tambayar ka ake ba ana mamaki ne istifhami ne na mamaki tambaya ce ta mamaki wata shwiƙin da kuma a sa maka bege ilastima ima ba da don ka saurara ka ji me za a faɗa a baya alam yantahi ilmuka shin ilminka bai kai zuwa ga ilal ladzina kharaju min diyarihim zuwa ga mutanen nan da suka fita daga gidajensu ba wahum ulufun alhali dubbai ne su dubbai dubbai an ce arba'atu alatin su dubu hudu ne au samaniyatu alatin wani kaulin an ce su dubu takwas ne aw asharatu alatin a wani kaulin an ce su dubu goma ne aw salasuna alfan ko wani kaulin an ce su dubu talatin aw arba'una alfan wani kaulin an ce su dubu arba'in aw sab'una alfan wani kaulin an ce su dubu saba'in ne me ya fitar da su daga gidajen nasu hazaral maut dan tsoron mutuwa dan tsoron wai kar su mutu me ya faru wa qa'ata'unu annoba ne ta afku annoba ne ta afku a fi ardihim a garuruwansu shikenan fa kharaju sai suka fita daga garin firara min al-maut wajen jin tsoron mutuwa wahum qaumun wasu waɗannan wasu mutane ne min bani isra'ila daga cikin banu isra'ila yahudawa kenan dama an sha an sha fama da waɗannan mutanen qaumu hizqila sunan annabinsu kenan ana ce mai hizqilu to jama'a shi ne nabiyullahi annabin Allah ne nabiyullahi annabin Allah ne shi kuma ake ce ma zulkifili shine zulkifili da suka fita dan gudun mutuwa din annoba ta faru a garin su fa qala lahum Allahu mutu sai Allah ya ce musu kawai duk ku mutu sun gudun ma mutuwa sai Allah ya ce musu su mutun kawai falamma farru yayin da suka gudu hatta ba'udu har sai da suka yi nisa an biladihim daga garuruwan su samaniyata ayyami sai da suka yi tafiyar kwana takwas ila lahum mutu sai Allah ya ce musu duk ku mutu fa matu jami'an dukkanin su suka mutu suma hayahum sannan sai Allah kuma sai ya sake raya su ba da samaniyata ba da samaniyati ayyamin bayan wata kwana takwas din bidu'a inabihim bidu'a inabihim hizqila da addu'ar wannan annabin nasu shi ya addu'a ga Allah sai Allah ya sake raya su sara hizqilu ya da Allah sai wannan annabin ya zamanto yana roƙon Allah wa ya tadarra'u lahu yana kankan da kai ga Allah hatta bu'isu har aka tashe su kullun su duka fa'ashu bayan nan kuma suka rayu daran zamani mai tsawo amma me alaihim asarul maut amma alamun mutuwa yana tare da su a wannan rayuwar nasu la yajiduna sauban tittifan da suka sa baya baka samun shi tare da su illa ada kalkafani sai ya koma ya koma kaman likafani duk eh tittifan da suka sa sai ya koma kalan likafani a iya rayuwarsu sannan kuma arra'ihatul qabihatu shawai ce kaga wani wari da in ka kusance Yahudawa Allah ta shimmu hafil Yahudi wanda kake in dai ka kusance Yahuda ya kada suna wani wari ila al'ana har zuwa yau min tilkal mautat wancan mutuwan ne na kakannin nasu yake bin su in dai zaka kusance su sai ka ji wannan inna Allah lalle shi Allah la zo fadlin lalle ma abocin falala ne Allah nasu ga mutane wa minhu yana daga falalar Allah ihya'u ha'ula'i raya waɗannan mutanen walakin na kasar nasu sai dai mafi yawan mutane wa humul kuffaru sune kafirai la yashkuruna ba sa gode ma Allah menene hikimar da ke cikin ambatan wannan kissar anan wal qasd wato dalilin da aka ambaci wannan kissan ana aka bamu labarin wasu mutane da suka guje ma mutuwa mutuwa kuma ta biyo su min zikiri khabari haula'i daga ambatan labarin waɗannan tashji'ul mu'minina dan a kwadaitar a a sanya ma muminai jaruntaka alal kitali a bisa fita a bisa fita yaƙi don a sa musu jaruntakar fita yaƙi a gaya musu mutuwa ko ka fita ko baka fita ba za ta iske ka duk inda kake shine hikima Allahu yuridu an ya amurana bil jihadi Allah yana nufin ya umarce mu da yin yaƙi wan nafsu takhafu min al ita kuma rai tana jin tsoron mutuwa to fa qassa hadhihi al-qissa da sai Allah ya kawo wannan kissa allazina farru min al-mauti waɗannan da suka guje ma mutuwa lamma qala lahum Allah mutu yayin da Allah ya ce musu su mutu matu sun mutu din jami'a dukkanin su fa nahanu to saboda haka mu idan yayin nan idza qadimna ila al-jihadi idan muka fuskanci yaki aw ta'akhkhana ko muka ki zuwa yaki zalika sawa'un wannan duk daidai ne inda ma yahinu waqtul maut in dai lokacin mutuwa ya zo babu makawa wa man lam yamut bisaiti mata bi gairihi dole bai mutu da mutu da takobi ba da ya zai mutu da wani abu ko hato saboda haka Allah ya faɗi haka ne saboda haka bayan an gama faɗin wannan to sai ga magana yakin zai zo a gaba
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافه فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط wa ilaihi turja'un Allah ya ce wa qatilu saboda haka ku yi yaki fi sabilillahi saboda ɗaukaka kalmar Allah li ila idinihi dan ɗaukaka kalmar Allah walamu ku ji ku sani anna Allah lalle Allah sami'un mai ji ne li akwalikum ga zantuttukanku duk abin da kuka faɗa Allah ya ji alimun Allah masani ne bi a hawalikum da halayenku fayu jazi kuma saboda haka zai saka muka muku da duk abin da kuka yi man zalla zai yuridu Allah wane ne zai baiwa Allah rance wane ne zai baiwa Allah rance bi infaqi malihi ta hanyar ciyar da dukiyar shi fi sabilillahi cikin ɗaukaka addinin Allah qaradan hasanan rance mai kyau bi an yunfiqahu lillahi ya ciyar da dukiyar shi don Allah azza wa jalla mai girma da buwaya an ɗibi kalbin a bisa son zuciyar shi fa yudha'ifahu Allah zai ninninka mai lahu a gare shi af'afan kasiratan ninki mai yawa min asharatin Allah ya alkawari duk wanda ya zo da a a aiki kyakkyawa guda ɗaya zai bashi lada goma ila aksara min sab'i mi'atin kai har sama ma da lada ɗari bakwai a aiki ɗaya kawai kama sai a ti kamar yadda hadisin zai zo a nan ƙasa حدثنا عبد الصمد حدثنا سليمان يعني يعني ابن المغيرة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال بلغني عن أبي هريرة أنه قال إن الله عز وجل يؤدي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة قال فقض- فقضي أني انطلقت هاجا أو مؤتم أو مؤتمرا فلقيته فقلت بلغني أنك حديث أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يؤدي عبده المؤمن الحسنة آه، من الحسنة ألف ألف حسنة قال أبو هريرة لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آه يقول إن الله عز وجل يؤديه ألفي ألف حسنة ثم تلا يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فقال إذا قال أجرا عظيما فمن يقدر قدره مسند أحمد مسند المكسرين آه ما لا يقول إسنادي هل إذا كان ainihin abu hurairata daga abi usman abu usman ya ce ma ya ce ya ji daga abu hurairata cewa annabi sallallahu allah mai girma da ɗaukaka yakan baiwa bawon shi mumini daga kyawun aiki kwaya ɗaya da ya yi ladan kyakkyawan aiki da- kwaya ɗaya da ya yi yakan ba shi alfa alfi hasanatin kyakkyawan aiki dubu sau dubu miliyan ɗaya kenan aiki ɗaya na lada ƙala mai ruwa ya ce faƙudiya sai aka ƙaddarta min anni in ɗalaktu hajjan na tafi aikin hajji aw mu'tamiran ko na tafi aikin umara falaqituhu sai na haɗu da abu hurairata faƙultu sai na ce balagani labari ya ishan min an ka daga kai hadisun na samu wani hadisi annaka taqulu cewa kai kana cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ka ji annabi tsirala da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa آه إن الله عز وجل يودي عبده المؤمن ال- آه من الحسنة ألف ألف حسنة كاتي الله زي بيو مؤمن لادن لادا مليان دي سبو دا ايكن كيكاوا دي بايا ديا قال أبو هريرة سي أبو هريرة يتي لا با حكا بني ما بل سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji manzan Allah mai tsirala da minci su tabbata a gare shi ya kuli yana cewa ni inna Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yu'dihi Allah kan baiwa bawon shi mumini alfai alfi hasanatin lada miliyan biyu ne ba miliyan ɗaya ba sun matala sannan sai karanta ayar da suke cayo ba ifha Allah yakan ninka ninka ninka ayyuka wa yu'ti min ladun wa ajran azima ya bada lada mai yawa daga gare shi fa kala sai Abu Hurairah ya ce to idza qala ajran azima indai har Allah da kansa zai ce lada mai yawa ya ce to faman yaqdur qadaruhu wa zai iya lissafa abinda Allah ya ce mai yawa Allah da kansa ya ce abu mai yawa to wai zai iya lissafa shi sauraka wannan hadisi Imam Ahmad ne ya fitar da shi a Musnad a lambar hadisi na 1342 wato ala kulli halin dai ana nuna mana wato gwargwadon isarka a wajen Allah gwargwadon ladan aikin ka kawai sauraka Maulana Sharif Ibrahim Saleh a cikin littafin shi Al-Mugir ya buɗe yayi wani babi da ya kira shi- babin da suna niyyatul arifi da niyya da niyya kawai bawa kan samu lada a wajen Allah fiye da wanda ya aiki na wahala da niyya kawai in karatun ya zo a karatun suka da muke na sufanci za mu zo kan bayani akan wannan na'am ka ba sa yace sai shi ya ce Allahu tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da da- da daukaka min kamali fadlihi saboda nada- saboda cikar falalarsa wa atina'ihi da kuma kulawar shi bil miskini da miskin da miskinai samma sadakata sai ya ambaci sadaka liwajhillahi tabaraka wa ta'ala qaradan sadakar da aka yi ta don Allah sai Allah ya ambace ta da cewa rance don me saboda Allah kulawar da yake yi da miskinai wali musamma wali musamma qaradan me yasa Allah ya ambace ta da rance li'anna al-insana wato saboda shi mutum idza dalaba min kamalan idan ya nemi kuɗi daga gare ka wa qala yace adini au habli bani ko kuma kai min kyauta mana wane la tantaziru minhu an yarudda ilayka shay'an ai ba za ka sa ran zai sake dawo maka da wani abu ba ko kai wani ya kalle dalawa na ba ba dalawa na ba wata 500 nan wajen ka da Allah ba ce ba kai wani barrancen 500 ba misali wani dala ba wata 500 nan wajen ka ka san ba yana nufi ka bashi rance bane amma in ya ce wane ka bani rancen 500 to ka san ya gaya maka da haka ne da zummar in ya samu 500 din ka zai dawo maka da shi an gane to shine a nan sauraka wa in kala laka a ribni idan ya ce maka ba ni rance tan ta ziru annahu ya ruddu laka ma a kaza kana sauraron zai da maka da abin da ya karba ko to fali haza wannan ne yasa ya tahaqqaqul abdu bawa yake sakankan cewa annallaha cewa Allah yirju ilaihi jaza'a sarakati zai da mai da ladan sarakan shi shi sa sai Allah ya ambace ta da rance don ka tabbatar da ba kawai ya tafi kenan ba zai dawo maka da abin da ka bayar an fahimci wannan yawa lamma lamma sammahu qardan da ya ambace shi da rance wallahu min kamali ra'afatihi Allah saboda cikan tausasawan shi bil miskini da miskinai anzala nafsahu mahallal miskini har Allah mayar da kai shi a matsayin kaman shine ma miskinin hadisi ingantacce ga hadisin zamu karanta ku ji abin da shi yake magana yake nufi wara da fil hadisi sahihi ya zo a cikin hadisi ingantacce annan rasul sallallahu alaihi wasallam ya kulu manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa inna Allah yuqiful insana baina yadayhi yawmal qiyamati Allah zai tsayar da bawa a gaban shi ranar tashin alkiyama sai ce mai waya kulu sai ce ya abdi ya kai bawa na marirtu falam ta udini na yi rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba Allah ne ba zai gaya ma bawan shi wai Allah ya ce ma bawan shi kai bawa na na yi rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba shewa nan yace haza sirrun kabirun nan sirri ne babba gama abuta sanin Allah ya abdi istan'amtuka ya kai bawa na na ne muka ciyar da ni falam tudi'imni baka ciyar da ni ba ya abdi ya kai bawa na istaskaituka na nemi ka shayar da ni falam taskini baka shayar da ni ba kala sai bawa ya ce shi ma kanshi bawan abin zai kora bashi mamaki Allah ya ce yayi rashin lafiya Allah ya ce ya nemi ciyarwa Allah ya ce ya nemi shayarwa Allah na rashin lafiya ne amsa shi ne baya yi Allah na ci ne baya ci Allah na sha ne baya sha to amma kuma ga Allah ne yake fara kuma ta harshen manzo Allah to sai Allah ya bashi amsa da cewa kala bawa sai ce kaifa a'uduka wa anta rabbul alamina Allah ya zanye zuwa gaishe ka kai ne fa Allah ubangijin talikai kala sai Allah ya ce mari da abdi fulanun bawa na wane yayi rashin lafiya ashe bawan Allah ne Allah ya dauke shi ya mai da shi a matsayin saboda tsabar kula da Allah da yake yi da bayan shi bawa na wane yayi rashin lafiya walau uttahu da ka je ka gaishe shi lawajatta zalika indi da ka samu wannan a waje na ina san na kama karanta kamar yadda shawai kawo to zan koma in karanta lafazin hadisin nan akwai abin da nake so in yi magana a kai kala sai sake cewa sai bawa ya sake cewa kaifa ut'imuka ya rabbi wa anta rabbul alamin ya sake ciyar da kai ya Allah alali kai ne ubangijin talikai kala sai ce istad'amaka istad'amaka abdi fulano bawa na wani ya nemi ka ciyar da shi walau a da'amta huda ka ciyar da shi lawajatta zalika indi da ka samu wannan a wajena kaifa na'am na'am kaifa asqika ya rabbi ya zan yi shayar da kai ya ubangiji kala sai ce istasqaka abdi fulano bawa na wani ya nemi ka shayar da shi walau saqaitahu da ka shayar da shi lawajatta zalika indi da ka samu wannan a wajena wannan nassin hadisin gashi kamar haka na muke da lokaci an na karanta shi ko ga nassin hadisin na'am an abi hurairata an karbo daga abu hurairata qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah mai tsira Allah da aminci su tabbata gare shi ya ce inna Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya kuli yawmal qiyamati zai fada ranar tashi alkiyama yabna adama ya kai dan adam marirtu nayi rashin lafiya falam ta udni baka zo ka gaishe ni ba kala sai ce ya rabiya ubangiji kai fa a'udu ka ta yaya zan gaishe ka wa anta rabbul alamin alhali kai ne ubangijin halittu kala sai ce amma alimta anna abdi fulana shin baka sani bane cewa bawa nawa ne mari da yayi rashin lafiya falam ta udhu baka je ka gaishe shi ba amma alimta shin baka san annaka cewa kai lau uttahu da ka je ka gaishe ni lawajatta ni inda huda ka same ni a nan wajen shi? Na'am. Abin da rage so yi magana a nan, masu yin rashin lafiya a al'arshi suke zuwa kai rashin lafiya? Dama duk wanda da rashin lafiya kana kama rashin lafiya sai bi a ɗauke ka kai ka al'arshi? To saboda ka wauta ne kai ma Allah makani a wani waje ka ce yana al'arshi. Idan ka ce yana al'arshi to za ka yi da wannan hadisin kuma a nan. Kana yin tawili ya mace a alga ta walaka ce ka yi tawili. ko ba ka bane ka ce ka tawil saboda ka irin waɗannan hadisan ana ce musu almutashabihat za mu karanta a cikin suratu ali imrana akwai ayoyin alkurani da ake ce musu mutashabihatu akwai hadisai da ake ce musu mutashabihatu yadda ka ji ayi ayar ta faɗa kawai haka ake bukata ka karanta ka wuce kawai ka karanta ka wuce kawai ana fahimta yadda ka ji hadisin ya zo haka ake bukata kawai ka karanta ka wuce wannan shine mazhabin salaf bayan nan sai aka samu khalaf su kuma suna yin tawili ma yin tawili shine sai a kalli ma'anar da ta dace da wannan hadisin ko ayar sai a bashi amma muddin ka ce a zahiri zaka zo kai wani ƙarin bayani to zai kai ka har ka kai inda wasu suka kai cewa Allah rana a mala'iku ne guda hudu suke dauke da Allah akan akan akan wani abu wani lokaci kuma yakan zauna ma akan akan akan akan al'arshi al'arshi ya rika kara kekekeke kaman sabon sindi wannan wani irin Allah ne ake so a nuna mana zaman ka lafiya a tafwidu aw ta'wil ka fawara in ka karanta kawai ka bar ma Allah sani in ka karanta ka bar ma Allah sani ko kuma tawili na daga abin da malaman khalaf suka tafi amma in ba ka ba za ka kai ga kamanta Allah da halittunsa ga Allah yana cewa yayi rashin lafiya to anan kai ka dauka Allah yayi rashin lafiya ne tunda duk abin da yazo a bashi a zahiri ga gani gashi Allah ya jingina rashin lafiyan ga wani bawan shi kawai saboda tsabar kula da Allah da ke yi da bayin da sai jingina rashin lafiyan ga kansa amma bayin sa yake nufi bayin sa yake nufi Allah bai rashin lafiya bai ci bai sha subhanahu wataala to wannan shine abin da nake son a fahimta Allah subhanahu wataala shi ya bar ma kansa sanin kansa ba wanda ya san Allah sai Allah wa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalika duk abin da ka ji ya darsa a ranka ko haka Allah yake to a wannan lokacin ya saba da abin da ya darsa a zuciyarka ba wanda yake gane wanda zai gane Allah sai dai Allah subhanahu wataala to wannan kenan sai shi ya ce to unzur dan uwa kai duba ila hazal miskinil haƙiri ka duba irin wannan miskini talaka wulakantacce alwaƙifi bi babika wanda yake tsayawa a ƙofarka kai duba ga duk miskinin da yake tsayawa a ƙofar gidanka ya ɗalibu minka sadakata yana neman sadaka a wajenka wa gadan sai yu hasibuka gobe kiyama fa zai yi zai yi za yi hisabi tsakanin kai da shi ga Allah yana faɗa saboda ka kiyaye shi sa mala ce wa amma sa'ila falatan har kun ga masu roƙo masu bara kakku musu tsawa in ba za ku ba su ba to in ba ku da abin da za ku ba su ku gaya musu magana mai daɗi ku gaya musu magana mai daɗi to shi yasa bayan Allah suka mai da komi nasu izuwa ga bayan annabayin Allah ne kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana an yanka akuya a gidan shi sai aka cinye komai ai aka raba duka duka aka rabar sai aka bar kafar akuya kawai aka samu cinyewa a gidan sai annabi ya ce mun ci akuya mun rasa kafa an gane kuwa akuya aka yanka sai aka raba duka naman abinda aka rage kafar akuyan sai aka ita kadai aka samu aka ci a gidan sai ce mun ci akuya mun rasa kafa an gane kuwa abin da annabi ke nufi abin da ya bayar din wannan da aka bayar to shine abin da za su amfana a wajen Allah wannan kafa ko da suka cinye ita suka yi asara sai ce to saboda mun ci akuya mun rasa kafa Allah subhanahu wataala ya dace da mu wannan ganin mu tsaya nan kila ko ba za a rasa tambaya ɗaya ko biyu ba mu rage wa minti hudu sai mu tashi ba mu dai gama wannan ayar ba sai gobe sai mu dora insha Allah na'am